الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم لهم عذاب عليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه تؤتي قبل darasin da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratul tauba a idan ba a manta ba a jiya muna cikin fasarar ayar Allah da take cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim wannan aya ajiya mun yi magana mai tsawo kwarai da gaske a kanta domin dama kamar yadda muka ce malaman tafsiri suna cewa tana daga cikin ayoyin da suke da maganganu da yawa a ajiya mun yi rabe-rabe akan maganan suwaye fukara din waye fakiri waye miskini sannan mun zo kan maganan al'amili na alaiha waɗanda suke aiki a wajenta cewa suwaye su ma sannan muka zo magana akan almu'allafati qulubuhum waɗanda ake jawo zukatansu waɗanda ake neman zuciyarsu ta nutsu akan maganar musulunci mun yi magana akan firriqab a wajen iyantar da wuyaye to wannan duka baki ɗaya mun yi magana akan su wa firriqab wal gharimina da kuma waɗanda bashi ya ciyo to wannan ma maganan bashi ya ciyo din an yi magana akan cewa ana buƙatar ya zama mutumin da zai ci bashin nan ya zama bashin da ya ci din abu ne wanda yake hankali zai iya dauka shari'a za ta iya dauka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari akan cewa mutumin da ya zama ta'ammala ammalatan mutumin da ya dauki wani abu mai nauyin gaske wanda zai iya yi kamar misali a ce ga wata diya an sa kawai sai ya ce to shi bari ya biya wannan diyar sai ya je ya ciyo bashi ya biya diyar to irin wannan kaga ya ya dauki wani abu wanda yake fiye da karfin abin da yake aljihunsa har sai da ya tafi ya je ciwo bashi to idan an samu zakka to babu laifi irin waɗannan mutanen za a iya ɗauka a basu saboda kaga shi nan bai ci gaba bai shiga cikin mutanen da suka zamanto talakawa ba ko miskini ba kamar yadda muka faɗa akwai mutum biyar wanda talakawa ba talakawa bane ba miskinai bane amma za su iya cin zakka cikin su hadda wannan algharim din wanda bashi ya zo wa iya wuya hakanan kuma akwai mutanen da suke nuna cewa wajen magana zancen wanda bashi ya ciyo din shi ma dole za a lura da aga wani irin kalar bashin ne kamar wancan wanda muka yi magana ko kuwa a'a haka kawai mutum ya je ya ciyo bashi amma ba don yayi wani abu ba kawai sai don ya ƙara faɗaɗa wani abu na rayuwarsa wanda babu tilas a wajen wannan abu kamar misali sai mutum ya je ya ciyo bashi sai sai mota ta alfarma misali wacce ba shi da babu kudinta a aljihunsa sai je ya ciyo bashi a kamar misali yana so ya sai mota ta miliyan saba'in amma shi miliyan ishirin ne da shi sai ya kundi mai dauki miliyan ishirin din sai ya ciyo bashin miliyan hamsin sai je ya sayo motar miliyan saba'in to kaga wannan akwai ganganci a cikin al'amarin ba haka ba irin waɗannan ake magana akai ba saboda wannan duk mutum da zai ce zai sai mota ta miliyan saba'in dan ya hau ka san ba ta zama necessity a wajensa ba dan ta tilas bace yake so ya hau kawai yana so ya faɗaɗa ne ya samu luxury to irin wannan to baya daga cikin bashin da ake lura da shi a wajen wannan a biyan bashin da aka ce ayi wal gharimina wa fi sabilillahi da kuma a cikin tafarkin Allah a cikin tafarkin Allah din nan an yi magana akan yaki shi ma yana daga cikin abubuwa guda biyar din da ko da an samu mutumin da yake da wadata ne idan dai a wajen yaƙi ne za a iya bashi dama ya je a za a iya bashi shi ma ya shiga cikin wannan waɗanda za a ba ɗin ko da yana da wadata saboda ya shiga fi sabilillahi a cikin tafarkin Allah wasu malamai sun ce yaƙi ne amma wasu malamai sun ƙara da cewa har da haji da umra dukkaninsu ana iya ba ana iya sa su a cikin wannan fi sabilillahi din saboda haka ba sai yaki kawai wanda aka dauka da takobi ba idan wannan lokacin da za a yakin ya wuce ko kuma babu dalilin yin yakin sai aka samu ga wasu yan zuwa haji ko masu zuwa umra to za a iya taimake su a amfani da wannan damar da wannan ayar da Allah ya bayar magana ta a cike ce wa fi sabilillahi din haka nan wabni sabili da kuma bako dan tafarki wato in an ce masa ibnu sabil wanda hanya ya zama kamar ɗan hanya dan yana kan hanya ne shi ma wannan an ce ba a bukatuwa zuwa ga sai an ganshi ya zama ya tagayyara domin wannan wani abu ne wanda yake faruwa ga mutum amma yana komawa garinsu za ka ga watakila abin ya warware ta iya yi wa min wadata ne a garinsu mawadaci ne mai kudi ne amma yanzu yana cikin bukata sai a ɗauka daga cikin dukiyar zaka a bashi abinda zai zama ya buya bukatarsa wannan shi ma ya yi ko da mai kudi ne har ma yanzu malamai suka ce misali ko da ka ganci da motarsa sai zo ce da Allah ku taimaka min wallahi gari kaza zan je Maiduguri zan je daga nan wajen yanzu amma ba ni da abin da zan iya sa wa mota ta mai wanda zai kai ni Maiduguri gashi da mota kaga ba za ka ce a ba wannan da Allah kawai wannan yana so ya karbe kudin mutane ne gashi yana hawa wannan a'a matsala ce ta same shi to a gaskata shi a bashi kuma a barwa Allah sauran in gaskiya yake yi shikenan falla alhamdu shukur in ko ba gaskiya yake ba oho na tsakaninsa da ubangijinsa ne Allah ba zai tambaye ku dan me kuka bashi ba alhali ba gaskiya yake ba kun yi amfani da zahiri ne Allah kuma shi ya barwa kansa batini inna nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarair saboda haka sai a bashi shikenan ya tafi in ya so kuma can gaba abin da ya faru to wannan kuma Allah ne ya barwa kansa sani ku dai ku riga kun bashi ya tafi wabni sabil a walgharimi na fi sabila wabni sabil wannan gaba ɗayansu abubuwan nan da aka faɗa faridatan min Allah haka kurra baki dai suka karanta shi duk da an samu wata kira da take faridatun min Allah amma dai faridatan min Allah a bisa masdari aka masa nasba wato wannan baki ɗayansu farida ne farilla ne abinda Allah ya wajabta ne ya farzanta kuma daga Allah yake kai tsaye kuma shi yayi kasan nan kai tsaye babu wanda ya isa zare wani daga cikinsu ko ya ƙara wani daga cikinsu dole sai dai a tsaya iya waɗannan wanda Allah Ubangiji ya faɗa ɗin. Wallahu alimun hakim, Allah masani ne ga dukkanin abun da yake maslaha na bayi, hakimun kuma gwani ne a cikin aikinsa don haka yana sa abu a inda ya dace. Abun da duk Allah Ubangiji ya yi, to babu wani wanda ya isa ce da an yi kaza da kaza ya faru. A'a, haka kai baka isa ka gano aibi a cikin abun da Allah ya yi ba. amma Allah ubangiji yana yin abinsa ne da hikima ba yana yin sa bane haka kawai babu hikima duk abin da kaga Allah yayi akwai wata manufa akan yin sa har halittar ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afasitu annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un akwai rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fakina azaban nar akwai ayahsabu al-insanu an yutraka sudan to wannan duka baki dai yana nuna Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana sa hikimomi ne a ciki a cikin duk abubuwan da ya yi to wannan ma gwanintar Allah ne ta sa ya ajiye waɗannan abubuwan ya kuma haɗa waɗannan asnaf ɗin guda takwas don ya nuna su ne za a ba wa zakka wallahu ta'ala alam na'am wa minhum alladhina منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الله مدوكين سركي يا mana a wannan ayar yace wa minhum wa minhum wa minhum din nan dai da suratul tauba take ta fada daga cikin su su munafikai akwai allazina yu'zuna annabiyya waɗanda suke cutar annabi sallallahu alaihi wa sallam suna masa izaya wa yaquluna suna cewa huwa uzun ai annabi shi kunne ne mai jin kowace irin magana wato duk abin da ka zo wa manzon Allah da shi zai tsaya ya saurare ka kuma zai gaskata ka wannan maganar wani idan ya gani zai ɗauka cewa kamar an yi maganar ne a wajen yabo amma su ba yabon suke nufi ba a cikin sharhin ayar za mu zo kan maganar abin da suke nufi ƙul ka gaya musu ka ce uznu khairin lakum ya ce in dama shi kunne ne amma mai jin alkhairi a gare ku yu'minu billahi ya yi imani ko yana yin imani da Allah wa yu'minu lil mu'minina nan ba bil mu'minina ba wa yu'minu kuma yana yin imani yana domin al imanu asalin sa meye imani at tasdiqu gaskatawa to yu'minu billahi yana yin imani da Allah wa yu'minu sai ka dauki ma'anan gaskatawan nan kuma yana gaskatawa lil mu'minina ga mu'minai wa rahmatun kuma rahama ne shi lil ladzina amanu minkum ga mutanen da suka zamanto sun yi imani a cikin ku wallazina yu'zuna rasulullahi ka sani waɗannan mutanen da suke cutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahum azabun alim wallahi akwai azaba mai radadi a gare su wannan aya Allah madaukin sarki yana gaya mana daga cikin irin abubuwa da silsila na maganganun da munafikai suke yi na cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin su akwai wannan abun wa minhumul ladhina yu'zuna an-nabiyya akwai daga cikin su mutanen da suke cutar annabi wa yaquluna suna cewa huwa udhun ai shi kunne ne mai jin duk abin da aka gaya masa wannan ayar kamar yadda ibnu jarir at-tabri ya ruwaice ta ya ya ya zo a fasaranta zuwa ga Allah bin Abbas radiyallahu anhuma yana cewa wannan ayar ta sauka ne a wajen wani mutum da ake ce masa Attab ibn Quraysh Attab bin Qushayr wani kauli an ce akwai wani mutum da ake ce masa Nabtal Nabtal bin al-Harith Nabtal bin al-Harith din nan yana daga cikin mutanen da suke zama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma duk abin da aka faɗa sai duk abin da manzon Allah ya faɗa a wajen sai ya kwashi wannan maganar sai ya tafi ya je ya kai daba da dandalin munafukai sai rika gaya musu abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ai da zuma an ce mar kaza an yi kaza an yi kaza kun ji abin da aka ce kun ji abin da aka ce da aka gaya masa aka ce masa me yasa kake wannan maganar baka gudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya je masa ya gane sai ce ah huwa udhun ai shi kunne ne yace ko da mun zo mun gaya masa in an je an gaya masa maganar ya yadda da na zo wajensa na yi masa magana mai daɗi na yi masa rantsarantsa sai ya yadda da ni ya kyale ni saboda haka shi uzun ne kawai kunne ne mai jin komai ne abin da ya ce kenan wannan naftal ibn al-haris din nan ibn ishaq mai sira yana cewa wani mutum ne mai wani irin sifa mai wani irin gashin kai da wani irin tunjime mai gemu da wasu irin idanuwa jajaye da timbin ciki shine yake zuwa akai wanda har wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man arada an yanzura ila shaytani falyanzur ila nafsal bin al-harith wanda da yake so ya ga shaytan to ya kalli nafsal bin al-harith kamar su daya saboda munafurci to shi aka gaya masa haka ko kuwa attabu bin kushair ko ko duka su biyu din dukan su suna fadar haka sai sai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne ai da ka zo ka same shi ka kallame shi da magana ka gaya masa yanda za a yi da sauransu kace masa ai shikenan wannan ba wani abu ne ai shikenan sai ya yadda to ya kuluna suna cewa huwa uzun shi kunne ne mai jin din magana kul ka gaya musu kace uznu khairin lakum shi annabi sallallahu alaihi wasallama kunne ne amma mai jin alkhairi a gare ku saboda haka alkhairin ne yake jiyowa na ku sharri baya shiga cikin kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ubangiji sai amfani da wannan kalmar tasu da suka dauka wanda suke ganin kamar suna suka ga manzon Allah ne sai ya yabi annabi da ita kullu zunu khairin lakum yu'minu yana yin imani billahi da Allah madaukakin sarki wa yu'minu kuma yana gasgatawa lil mu'minina ga mu'minai kuma shi annabi din nan rahmatun rahama ne kamar yadda ya zama uznu khairin haka kuma ya zama rahmatun rahama ne lillazina amanu minkum ga mutanen da suka zama sun yi imani a cikin ku wannan rahmatun din nan shine nake gaya mana a hamzatul bayyat ya karanta shi da wa rahmatin saboda haka sai sai gini kalmar sai gini idafa akan khairin din uznu khairin kuma wa rahmatin lillazina amanu minkum saboda haka akan haka ya gine shi shine inda ash-shatibi yake cewa wa an tuqbala at-tazkiru sha'a wisaluhu wa rahmatun lil marfu'u bil khafdi faqbala faqbala fa'un din ita ce ta hamzatu saboda haka an karanta shi wa rahmatun wa rahmatun lil marfu'u rahman nan rahmatun din al marfu' to sai aka yi shi bil khafdi sai zama wa rahmatin wanda faqbala fa'un inda wanda ya karanta shi shine hamzatu zayyat shi ya karanta shi wa rahmatin lil ladina amanu minkum rahama ne ga mutanen da suka yi imani a cikin ku wal ladina yu'duna rasulullahi waɗannan mutanen da suke cutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lahum azabun alim suna da azaba mai radadi da ta tabbata a gare su cutar nan da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzo Allah yake gaya mana a hadisin Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu ma wanda Bukhari da Muslim duk sun ruwaice shi manzo Allah yana cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma Allahu an musulmin kirki wanda duk sauran musulman duniya suka zauna lafiya daga harshensa da hannuwansa sannan muhajiri mai kaura wanda ya kaurace wa abinda Allah ya hana shine muhajiri saboda haka musulmi ana bukata ya zamanto ya kiyaye waɗannan abubuwa din shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi gaya mana hadisin Abu Huraira musamman riwayar Muslim ya jero abubuwan da baya so musulmai su yi yace la ta'asadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'adukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan yace al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yaqiru sai at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna wa ashara sallallahu alaihi wa sallam ila sadrihi thalathan كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم da ya magana akan duk hanyoyin da ya bi waɗannan abubuwan da ya faɗa za ka samu duk ana amfani ne da waɗannan abubuwa ɗin ya ce damuhu wa maluhu wa irzuhu jini da dukiyarsa da kuma mutuncinsa kamar yadda ba za ka ci jininsa ba za ka kashe shi da rai ba ba tare da haƙƙi ba haka ba za ka ci dukiyarsa ba ba tare da haƙƙi ba haka ba za ka ci mutuncinsa ba ba tare da haƙƙi ba saboda haka wancan hadisin na Abdullahi bin Amr bin al-As wanda yace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi to waɗannan abubuwa da aka faɗa din duk ana yin su ne ko da hannu ko da harshe ko a yi su da hannu ko da harshe saboda haka damuhu wa maluhu wa irin da me zaka sha jininsa da hannu da me za ka sha jininsa a za ka kashe shi da hannu da me za ka ci dukiyarsa da hannu ko kuma da baki harshe ko so sannan kuma haka kuma mutuncinsa da me za ka ci mutuncinsa da bakinka da harshenka to shi zai faɗi haka saboda haka da ya hada abubuwan la ta hasadu wa la ta najishu wa la ta bagadu wa la ta dabaru wa duk in ka kalla zaka ga aikin duka mafi yawan su na harshe ne ko na hannu ko na zuciya shi yasa ita attaqwa ha huna attaqwa yana nuna a zuciya take a zuciya take ana to wannan cutarwar da Allah subhanahu wataala yake magana akai duk cutar wannan sawa'an ta harshe ce ko ta baki ko ta ido ko ta hannu ko ta kafa ko da ta canza fuska ce idan manzo Allah yana magana ko canza fuska wani yayi a halin bai ji dadin wannan maganar ba to wallahi ba za su shirya da Allah ba ya canza fuska to ba su shirya da Allah ba shi yasa Allah subhanahu wataala ce wallazina yuzuna rasulullahi lahum azabun alim wanda suka cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cutarsa wallahi suna da azaba mai radadi da za su tabbata a gare su a suratul ahzab Allah subhanahu wataala ce mana yi innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina wanda suke cutar Allah da manzon Allah Allah ya tsine musu a rayuwar duniya da rayuwar lahira wannan cutar kullum ina gaya mana akwai yadda take nunawa wannan ta tsinuwar daban akwai inda alkur'ani kuma yake magana akan duk inda ka ganta kar ka ɗauke ta da sau da irin kalar wannan akwai inda ba a nan ake amfani da ita ba akwai inda take zuwa da ma'anar takurawa amma kuma ta zo da izaya din ne ta zo da izaya misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kirawo a sahabbansa a zo gida za a yi walimar matarsa sai da zainabin tujash bayan an zo an taru an zauna aka gama cin abinci suka zauna suka kama hira suka ki tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Anas bin Malik yana riwaya mana hadisi musamman riwayar Muslim ya shiga gida ya ƙara fitowa ba su tashi ba ya ƙara komawa ciki ba su tashi ba ya dawo ai yana komawa ciki sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق wannan wannan kana yuzin nabiyya dinnan ba na waccan izayar bane innal ladzina yuzuna allaha wa rasulahu la'anahumullahu fitbanis in wannan bace ba na wallazina yuzuna rasulullahi lahum azabun alim bace wannan na takurawa ne saboda haka nan kuma dole sai ka gane karka sai ai izaya ai shikenan waɗannan kawai inna zalikum kana yuzin nabiyya wannan yana cutar da annabi masu cutar annabi ko azaba ne mai a'a ya kamata a bi sai an je wajen malamai su nuna cewa fa wannan izayar ba ita ake nufi ba to wannan shine abin da yake magana akai kuma yanda wannan yake ina nuna mana shine wato abin yanda yake faruwa Allah madaukakin sarki ya wajabta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun gaya mana a suratul nuri inda Allah yake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu innal ladzina yasta'zinunka ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza ista'zanuka li ba'd sha'nihim fa'dhal liman shi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim to kaga anan Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ba sa tashi daga inda suke har sai sun nemi izinin manzon Allah to manzon Allah ya ce a zo gidansa za a ci abinci sai aka zo gida aka ci abinci da aka gama cin abinci shi ya ce su zo ko to saboda haka a yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su isa su tashi su bar wannan wajen ba saboda ai shi ya ce su zo ko to ai bai ce su tashi ba dan me yasa za su tashi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar ya kebe ya zauna shi kadai su kuma suna ganin idan suka tashi sun yi su'ul adab shi kuma manzo Allah yana ga in yace su tashi kamar yayi abun da bai dace ba ya kira su kuma yace su tafi ya kamata a ce sun yi tunanin tafiya sun tashi sun tafi su kuma suna ga za su tashi bayan cewa aka yi su ai ba sallame su ba to kaji yanda aka samu turka turka manzo Allah yana jin kunyar yace a tashi a tafi an gama su kuma suna jin nauyin su tashi tafi don kar su saba wa Allah da manzon Allah waye isa ya raba wannan gardamar sai Allah to sai za sai ce to ku tashi yace bari ku ji kar kowa ya ƙara shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga cin abinci sai an ce ya zo kuma kar ku ce za ku je ku zauna a gidan kuna jira abincin ya nuna a sauki a baku ku ce ku bari sai an kira ku in an kira ku ku shigo idan kun ci abincin kowa ya tashi ya tafi kar ku zauna ku ce za ku yi hira a gidan manzan Allah wannan hirar da kuke tana takura wa manzan Allah amma yana jin kunyar ya gaya muku shi ko Allah baya jin kunya in an taba haƙƙin annabi shi ne in fact kunya ma mustahili ya ce a haƙƙin Allah wadauka saboda sifa ce muku da sa a wallahi ko har na ji kunya na kasa yin kaza Allah ne ya kasa kaza ba ne mutum a'a saboda haka farariyar kalma ce fararren abu ne shi yasa masu wasu malamai suka ce wa inna Allah la yastahi an yadriba masalan aka ce ba ma sai ka fassara shi da kunya ba sai ka ce Allah baya barin buga misali komin kankantarsa sauro ne ko abin da ya dara sauro din saboda haka istihya din ba ma'anarsa bane na waccan wanda kake yi irin naka na na na dan adam saboda haka to wannan kana yu'zin nabiyya din nan ba iri ɗaya bane da wannan wallazina yuzuna rasulullahi lahum azabun alim din ko da ma'anar kalmar lafazin su iri ɗaya ne amma ma'anar su ba iri ɗaya bace ba irin sa bane ne wal innal ladzina yuzuna allaha wa rasulahu la anahumullahu fid dunya wal akhirah ba irin wannan bace wannan na takurawa ne ya kamata a gani saboda duk da dai na cikin suratul azab amma saboda fasara ce ta zo dole zamu nemo ta wannan shine inda Allah ubangiji yake cewa wallazina yuzuna rasulullahi wadanda suke cutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga mutumin da ya kulle da Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan ayar wallahu la yastahi min alhaq yace matansa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim sai ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما wai wannan ma aka ce wani ne ya ce to tun da an hana mu shiga mu rika ganin su wance da wance ni ko in manzon Allah ya riga ni rasuwa zan auri matarsa wance shine sai Allah ya ce wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi ba zai taba yiwa gare ku ba ku cuci annabi wannan kuma an tuzu din duk da duk a suratul azab suke to wannan nabiyun irin wancan ne na wallazina yuzuna rasulullahi da kuma azabun alim irin wancan ne na innal ladina yuzuna allaha wa rasulahu la anamullahu fid dunya wal akhirah saboda haka shi yasa ma Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'di abada inna zalikum kana indallahi azima wannan babban abu ne a wajen Allah ba zai yi wa gare ku ba ku cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bare ku ce za ku auri matansa bayan ya rasu a sai dai in ba ku da imani su kuma matan ba ba su dama su yi ba auren idan ku ba ku da imani to shi kenan amma in kuna da imani to su iyayenku ne annabi wa aulabil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum kuma Allah ya haramta a auren iyaye ko hurrimat alaikum ummahatukum to saboda haka tunda Allah ya haramta muku ku auri iyayenku mata annabi wa aulabil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum don haka wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada to irin wannan cutar ko da wannan abun ne mutum mutum ma Allah subhanahu wataala yana magana akan ba yanda za a yi mutum yayi imani har sai ya zama duk abin da manzon Allah ya zartar ba zai ji kashi bashin wani abu ba a cikin zuciyarsa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima na rantse ya ce wallahi na rantse da ubangijin da ya halice ka la yu'minuna kaga ladin nan na ladin nan na farko da wannan na biyu ya ƙara maimaita shi na rantse da ubangijinka wallahi ba za su yi imani ba har sai sun sanya ka kai ne mai hukunci akan abin da ya faru a tsakaninsu sannan idan ka yi hukuncin ya zamanto ba su da wani kaushi-kaushi da suke ji a zuciyarsu sakamakon wannan hukuncin naka sannan za su zama mai imani kuma wai sallimu taslima su sallama kurewar sallamawa muddin mutum Allah zai faɗi magana ko Allah zai yi hukunci ko manzo Allah zai yi hukunci ko manzo Allah zai faɗi magana ka rika jin zuciyarka tana jin wani alamar takurawa ko wani damuwa ko wani kaushi-kaushi sakamakon wannan hukuncin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to baka zama mai imani ba kuma Allah sai da ya rantsuwa da ubangijin Annabi Muhammadu falawar rabbika don haka takura wannan babu yadda za a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita to waɗanda suka faɗi wannan magana shine akwai wannan attabu bin kushair dinnan akwai wancan nabsalu bin al-harith dinnan wancan wanda yake da kama da shaytan dinnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu to shine sai Allah ubangiji ya saukar da wannan aya akwai daga cikin su waɗanda suke cutar da annabi da maganganunsu abinda suke cewa sai su rika cewa huwa uzun ai kunne ne shi kaga wannan kalmar Allah ya dauke ta ya mai da ita yabo ga manzon Allah amma su ba yaban suke nufi ba wato kamar ka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai jin magana nan da nan ake saurin a tsara shi kaga wannan yana nuna cewa akwai kusuri a wajen wannan dinsa kenan a tunanin su ko to shi yasa sai aka sai Allah subhanahu wataala ce ai eh uznu khairin lakum wannan aya da wannan kistoshin da ake magana akai har Sheikh Ibn Taymiyyah ya kawo ta cikin As-Sayf al-Maslul ala Shatim rasul ya kawo wannan magana har yake cewa wato akwai magana da Sufyan bin Uyayna radiyallahu anhu yayi Sufyan bin Uyayna yana cewa wai abun da yasa suke ganin haka shi manzon Allah da an zo an yi masa rantsuwa da Allah sai ya yadda yaddar da yake yi dan kun yi rantsuwa da Allah ne ba dan ya gaskata ku ba amma ya san ƙarya ake yi amma tun da kun zo kun rantsa da Allah shi kenan dukkanin mai imani da an yi masa rantsuwa da wai aka ce wai lokacin da annabi adamu yana cikin yana cikin aljanna da shedan yana so ya zo ya fitar da su bo wa qasama huma inni lakum ala minan nas ya rantsa musu da Allah cewa wai an ce ya rantsa musu da Allah sau 40 aka ce ai ƙarya yake annabi adamu ya ce ai ban dauka ana rantsuwa da Allah akan ƙarya ba wannan lokacin gaba ai ita ke farawa da ita ba ai shi komai sauki ai haka kuma ka ga waɗannan mutanen banzan da ake ta faɗa cikin wannan suratul tauba ba gashi ka ji da an tafi an tafi kake cikin rantsuwa ba yanzu nan gaba kana akwai ta rantsuwar ta su za su yalifuna billahi lakum liyurzukum akwai yalifuna lakum litarzaw anhum fa in tarzaw anhum fa inna allaha la yarda anil qawmi fasiqin an yi wa sayalifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum akwai yalifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri akwai wa la yalifuna in aradna illa al husna wallahu yashhadu innahum la sunan ka gani saboda mai ba wani abu ne ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah haka yazo a cikin suratul munafiqin wannan rantsuwa ta su suka dauka garkuwa dan su tare mutane a cikin suka suka rantsa shi kenan sai manzo Allah ya kare su ai ku je kawai ku lallata wagar maganganun ku ku faɗi abin da kuka faɗa da ya ji labarin yazo aka kawo shi wajen ku ko kuka kawo aka kawo ku wajen sa da kun yi masa rantsuwa zai da huwa uzun ai shi ne jin komai ne kuka faɗa a gare shi kul uznu khairin lakum yu'minu billahi to shi kunne ne amma mai jin alkhairi a gare ku amma yana yin imani ne da Allah shi yasa in kun rantsa da Allah yake yarda wa yu'minu lil mu'minina kuma yana gaskata ga mu'mine shi yasa in mu'mine suka magana sai ya yarda wallazina yuzuna rasulullahi amma masu cutar manzon Allah lahum azabun alim akwai azaba mai radadi a gare su Allah ya kiyaye mu da cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
يحلفون بالله لهم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين
نعم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم سنا رنسوا دا الله أغريكو ليرضوكم دنس يرددكم wallahu amma shi Allah wa rasuluhu da manzansa ka kalli wannan magana nan ma wani magana ne na girman manzan Allah ya alifuna billahi lakum wa aka saukar wa ayat annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da yazo sace wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu Allah da manzan Allah su suka fi cancanta a ji a yarda da su a nemi yarda su in kanu mu'mini nan wajen ana magana da Allah da manzan Allah a bangare daya amma ku can ya lifuna billahi lakum li yurdukum ba yardar ku za su nema ba yardar Allah da manzan Allah za su nema Allah madaukin sarki ne ya hada yardar tasa shine shekul islam yake gaya mana yake cewa da ya tashi ya sa biyayyar sa a biyayyar Allah ya sa shine kaza ba asul haji ka ba ati rabbih ati'u allaha wa ati'u rasula ati'u allaha war rasula man yuti'u rasula faqad ata Allah kaga da ya sa yardar Allah a cikin yardar ya sa yardar Allah a cikin yardar manzon Allah shine na biyu wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu idan ka samu yardar manzon Allah ka samu yardar Allah idan ka samu yardar Allah ka samu yardar manzon Allah amma idan ka rasa ta ɗayan to ɗayan ba su samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yadda da kai ba ba inda za a yi Allah ya yadda da kai saboda haka Allah ba ma ya yadda da mutum sai manzo Allah ya yadda da shi saboda haka anan sai Allah ya sanya yardarsa a cikin yardar manzon Allah haka nan ya sanya bai'arsa a cikin mubaya'a da manzon Allah innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim so wannan haka abun yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan Allah subhanahu wataala yace wallahu wa rasuluhu Allah da manzansa a haqqu an yurduhu shi su suka fi cancanta ko shi ya fi cancanta nan ma duk irin wannan maganar na jiya mun yi hasbunallahu sharikin Allah min fadlihi wa rasulu fa anna Allah bari min al-mushrikina wa rasulu sai ya ga ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum وما نقموا من- وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله با من فضله ما با ko shi ma yana nan a a cikin wannan surar ma nake jin fa in yatubu yaku khairan lahum eh tauba ce saboda kaga kenan yana nan- yana ta har hada ma'anar guda ɗayan ne sai ya hada ta biyu anan wasu malamai suka ce iktifa'i da girman Allah bayyana jalal na Allah da ta'azim na Allah madaukin sarki in aka faɗe shi to sai zamanto a cikin maganar yardar take wallahu wa rasuluhu Allah da manzon Allah a haƙo an yurduhu su ne suka fi cancanta ku bi su ko ku bi shi sai aka faɗi wannan ku biwa ku yarda da shi wa za ku yarda da shi shine sai aka ce Allah saboda girmamawa ga Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum ya ce yace karka ce ma sha Allahu wa sha'a fulan karka ce haka sai dai ka ce ma sha Allahu thumma sha'a fulan haka za ka ce sai ka kawo summa karka ce wa sha'a fulan saboda Allah ba a hada shi akwai wani mutum wanda ya ce ya tashi yana hudu ba gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Adi ibn Hatim radiyallahu anhu da ya tashi yana magana yana cewa man ah, man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihi ma sai manzo Allah ya ce a'a bisal khatib anta la taqul man ya'sihi ma walakin qul wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad halak haka zaka ce kai ba ba za a hada su ba ce wa man ya'sihi ma ba a yi wa Allah wannan sai dai ka shigar da ɗaya a cikin ɗaya ai ba za ce yi ruduhu ma ba a a wannan gwaranci ne in kai Allah baya yin wannan sai ce an yi ruduhu idan ka ce abdamir ya udu ila Allah tabaraka wa ta'ala to ya dai ce wa rasulu in ka ce abdamir ya udu ila rasuli sallallahu alaihi wasallama to ya ce wallahu wa rasuluhu saboda haka wannan kuma yanzu ya rage naka wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yi ruduhu in kanu mu'mini ne in sun kasance mu'mini ne wannan ayar ita ma ta sauka ne a wajen wasu munafukan ka ji su munafukan nan a yanda ibnu jarir yake magana akai da ibnu abi hatam da masu al-qurtubi suna kawowa akan maganar wani mutum ne wanda ake ce masa jullas bin suwaid jullas bin suwaid da shi da wadi'atu bin thabit sai suka zauna suna hira a gabansu suna hira a gidansu akwai wani ansare ana ce masa amir bin qais amir bin qais dinnan yaro ne haka matashi sai suka rena shi suna kaman bashi da cikakken hankali a cikin maganar da suke yi sai ɗaya daga cikin su yake cewa lalle idan abun da wannan mutumi yake faɗa gaskiya ne to a faɗarsa zai ce to lalle hakika mu kuwa mun fi kowa wa- wauta har jakuna ma sun fi mu hankali domin wannan mutumin yana yawo da hankalinmu ne yana wasa da hankali yau ya ce an saukar mana da kaza gobe ya ce ba shi ba kaza jibi ya ce ba wancan ba wancan jibi ya ce wani sabo daban ya ce wannan duk wasa yake da hankalinmu ya mai da mu kamar jakuna sai wannan amir bin kai ya ce aiko gwara jakuna da ku domin manzo Allah abin da yake sauka gaskiya ne kuma sai na gaya masa sai dai gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya sa a kira su da suka zo yace ku ne na samu labarin kuna aikata kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai suka dau tsinuwa idan mu muka yi kaza Allah karya mana kaza mun rantse da girman kaza da kaza ana ta rantsuwa suna ta rantsuwa shi ma Amir bin Qais ya rantse shi wallahi sun fada su kuma suka rantse dama haka ne wala yalifuna in aranna ila al-husna wallahu yashhadu innahum lakazibun su su karya a wajen sai ba wani bakon abu bane amma Amir bin Qais yana mamakin waɗannan dattawa da gemun su duzu duzu amma wai suna ta rantsuwa akan Allah da karya shi ganin yake wannan abun ya za a yi haka a zuciyar cewa ke Allah gaskatar da mai gaskiya ka ƙaryata mai ƙarya Allahumma saddiq as-sadiq wa kadhib al-kadhib Allah gaskata mai gaskiya ka ƙaryata mai ƙarya Allah gaskiya yana faɗa a zuciyarsa yana ta faɗar wannan maganar sai Allah subhanahu wataala ya ce yahlifuna billahi lakum liyurdukum suna rantsuwa da Allah a gare ku dan su samu yardar ku tun da aka rantse da Allah da ƙarya Allah ya yi fushi wallahu wa rasuluhu Allah da manzansa a haƙƙo an yi ruduhu su suka fi cancanta a nemi yardarsu in kanu mu'mini in har mutanen masu imani ne don haka dan ba su da imani ne sai sa suka ga rantsuwa da Allah a bace mai sauki kuma suka rantse din ganin su kawai shikenan a tashi haka kawai su yi free to wannan ma ita ma ta sauka ne akan waɗannan mutanen shine Jullas bin Suwaid da Wadi'atu bin Thabit su ne suka faɗi wannan magana su ma kaga Allah ya fallasa duk abin da aka yi suratul Tauba sai ta yi fallasa eh dan haka mu je zuwa shi yasa ai shi sai yake cewa mutum mutum ya- ya kula da suratul tauba dan in ba sa'a ba sai ka ji kawai tana ta fadan halayenka eh in ka ji to sai ka gyara mm haka Allah ya sa mu gyara na'am أم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم na'am wannan wajen magana an yi ruduhu din nan akwai magana ɗaya da malaman luga suka yi su kuma suka ce abinda suke gani wato a ka'ida ta larabawa suna iktifa'i da wani lafazi guda ɗaya akan ɗayan shine har siba wai aka aka yi wata hikaya a wajensa inda yake cewa wai nahnu bima indana wa anta bima indaka radin war ra'yu mukhtalifu nahnu bima indana wa anta bima indaka radin kaga ba sai sai raduna ba نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض والرأي مختلف to shine sai ce a nahnu bima indana wa anta bima indaka radin war ra'yu mukhtalifu to kaga sai kawai ya kawo wannan to saboda haka an yurduhu da aka fara anan shikenan sai aka iktifa'i da ambatan daya daga cikin wannan to shine Allah subhanahu wataala yake ce mana alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha zalikal khizyul azim ko haka yace alam ya'lamu yanzu busu gane bane busu sani ba annahu cewa yanda sa'anin yake man yuhadidillaha wa rasulahu wanda duk ya zamanto ya raba jaha da Allah yuhadid dinnan daga hadadahu ya zama yana wani bangare kana wani bangare to amma ana fasarta shi da wanda ya jayayya ga Allah wanda ya taurin kai ga Allah wanda ya kibin dokokin Allah wanda ya kibin dokokin da- a, umarnin Allah wanda ya kibin umarnin manzon Allah alam ya'lamu yanzu bus gane bane bus sani ba annahu man yuhadidillaha wa rasulahu wanda Allah duk ya zama yayi raba jaha da Allah da manzon Allah ya zama ba ruwansa da abinda Allah yake haddadewa abinda Allah ya ce ga iyaka zai tsallake ta bai damu ba abinda Allah ya ce kar ai zai aikata bai damu ba abinda Allah ya ce yayi zai ki bai damu ba abinda Allah ya ce a bari zai ki denawa bai damu ba wanda da yake yin wannan fa anna lahu nar jahannama to wutar jahannama ce take tabbata a gare shi khalidan fiha halinsa ya mara nasba ne a bisa hali halinsa yana madawwami a cikin ta ko to wannan Allah subhanahu wataala yana nuna mana anan um, akwai malaman lugan da suka yi magana suka ce annahu dinnan na farko da wannan anna lahu nar jahannama sai siba wani da al-khalil sai suka ce wannan anna din ta biyu ita ce take zama badali daga waccan annan ta farko wasu malaman suka ce a'a tawkidi take yi akan ta wato tana ƙara ƙarfafa ta ne ba badali take yi ba canza ta take ba musaya ta take ba suka ce alkur'ani yana zuwa da ire-iren waɗannan ah, abubuwan ah, ah, ah, a ciki zaka ga ya kawo wata magana kuma ya ƙara kawowa wata ah, magana a cikin ah, irin wannan mai kama da ita misali inda Allah subhanahu wataala yake magana yana cewa fa in yakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafi kaga duk biha ya suke ta wannan fa in yakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin to kaga duk ya ta maimaita ta ne akan a ya ƙara yin taukidi na maganar tasa da yake yi a ciki saboda haka wanda da ya zamanto yana kin biyayya ga Allah yana yin musun ikon Allah a man yuhadidillahi wa rasuluhu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha zalika al-khizyu al-azim ko eh wannan shine al-khizyu al-azim kunyata al-azim wanda yake babba dukkanin wata kunyata to ta kare a mutumin da ya zama ya raba jaha da Allah da manzon Allah Allah ya kiyaye mu daga wannan abu na'am يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون Na'am. Allah madaukin sarki wannan alami ya alamu din ah, akwai wata kira'a shaziyar da ta karanta shi da alam ta alamu maimakon alam ya alamu. Amma dai ah, jumhur baki dai sun karanta shi da alam ya alamu. Ah, Wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labarin munafikai. yace yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul ittabi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzarun. Yahzarul munafiquna munafikai suna yin taka tsantsan suna jin tsoron an tunazzala alaihim suratun a saukar da wata sura a kansu wanda tunabbi'uhum tana ba su labari bima fi qulubihim da abin da ke cikin zukatansu a cikin suna jin tsoron a fallasa su ulistahzi'u kaga musu kuce to ku ci gaba da izgilin inna allaha mukhrijum ma tahzarun in dai kun ci gaba da izgili shi ko Allah sai ya fitar da abin da kuka kasance kuna jin tsoron ya bayyana din yahzarul munafiquna wannan ma malaman luga sun kawo magana guda biyu akan irab din yahzar dinnan wasu sun ce yahzar dinnan yana zuwa ne a bisa takdirin an shafe lamu na liyahzar saboda haka amri ne liyahzaril munafiquna wato kamar a ce wallahi su kiyaye kansu an tunazzara alaihim suratun dan kar wata sura ta sauka a gare su wannan wasu malamai suka tafi akan haka yayin da wasu malamai suka ce a'a sigar yanda ta zo ta khabari din nan to khabarin ne wato yahzarul munafiquna munafikai suna jin tsoro ne an tunazzara alaihim suratun a saukar da sura a gare su to wannan alaihim din ma shi ma malaman tafsir sun yi maganganu kashi-kashi a kansu akwai waɗanda suka ce an tunazzala alaihim a saukar a kansu suwa munafikai a saukar musu suratun wata sura tunabbi'uhum tana ba su labari su munafikai bima fi qulubihim da abin da ke cikin zukatansu wannan aka ce munafikai ne yayin da akwai wasu malaman tafsir da suka ce a'a ya hazarul munafiquna munafikai suna jin tsoro ne an tunazzala alaihim a saukar ma alaihim a saukar alaihim akan su muminai wannan alaihim din muminai za a saukarwa suratun wata sura tunabbi'uhum taba wa su muminai labari bima fi qulubihim da abun da ke cikin zukatan su munafikai su kaga anan ayar an raba zama'ir ɗin kenan zamiran waɗannan biyu na farko sun koma ga muminai ɗaya na ƙarshe ya koma akan munafukai an tunazzara alaihim a saukar wa muminai suratun wata sura tunabbi'uhum wanda take ba muminai labari bima fi qulubihim da abin da ke cikin zukatan munafukai yayin da waccan fasara ta farko kuma ce an tunazzala alaihim a saukar a kansu wato a dalilin su a saukar da sura su munafikai tunabbi'uhum wanda za ta ba da labari ga su bima fi qulubihim da abinda suka boye a zuciyarsu ta fallasa su ta ce ga abinda kuka ce qul ittabi'u to ku ta izgilin ku inna allaha mukhrijum ma tazarun allah zai fitar da abinda kuka kasance kuna boyewa ibnu abbas radiyallahu anhuma a fasarar wannan ayar yace abinda suke gudu kar a saukar da wani abu a ce duk a kashe su shine kawai wai gudun na kar a kama su da laifi a yayyanka su a kashe su ne akwai ma riwayar da aka yi daga wajen sauci ibnu jarir yayi yana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya gaya masa yawan munafukai ya ambace su da sunayensu ya saukar da su a alkur'ani amma sai ya ce shafe su aka yi don kar abin ya zama matsala a wajensu domin ana iya samun masu imani a cikin 'ya'yansu kuma ayat ta zama ta saura a haka ana faɗa sunayen iyayensu ana tsine musu to kaga ba za su ji daɗi ba dan haka sai aka ce to a saya amma dai Allah sai ya bar wa manzon Allah sanin su a zuciyarsa sai aka goge karatun saboda haka sai sanar da waɗansu daga cikin sahabbansa kamar su Huzaifatu ibn al-Yaman an ce shi an gaya masa yawan su kowane an faɗi sunayensa haka nan akwai magana da ake magana akan Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawan munafikai su 300 ne wani kauli an ce su 360 a cikin garin Madina tare da su ake sallah da su ake azumi tare da haka ake wannan akai ka ji ba munafurci ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwa da gwa wanda da an kalle shi duk wani element na tashin hankali da matsala da rayuwa da fitina da munafurci a wajen ka ya kamata a ce ya zube nan take automatically amma suka zauna tare da haka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan abu musu fita ba maza kadai su 360 mata su 160 wasu kawai an ce maza kadai su 300 matan su kadai su 160 maza da mata ba ana ta munafurci malam a cikin gidan a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau su ce wannan gobe a ce wannan to yace to Allah ba wani abu suke gudu ba kar Allah ya saukar da ayar da za ta fallasa abin da ke cikin zuciyarsu amma Allah ya ce mu je zuwa kulistahzi'u ku ta yin izgilin inna Allah mukhrijin mata zarun Allah sai ya bayyana ya fitar da abinda kuka kasance kuna jin tsoron bayyanarsa to sai kuma Allah ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya gane su shikenan da ya gansu shikenan kuma ya san su ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya gaya musu ai akwai inda yace masa walau na sha'u la arainakahum fala arabtahum bisimahum am hasiba allazina fi qulubihim maradun an lan yukhrija Allahu adghanahum waɗannan suna zaton waɗannan mutanen wanda akwai a cuta a zuciyarsu akwai munafurci a zuciyarsu suna zaton Allah yukhrijallahu adghanahum Allah ba zai bayyana ba zai fitar da wannan zaghina din nasu ba wannan fushi da kofen da suka koye na kafirci da munafurci a zuciyarsu suna ganin kamar Allah ba zai fitar bane walau na sha'u Allah ya ce da mun ga dama la arainakahum da mun nuna maka su fala arabtahum wallahi sai ka gane su bisimahum da kuma kamanninsu kowa idan da Allah ya ga dama zai dan fara masa wani abu a goshinsa wanda da an gani za a gane munafiki ne wala ta'rifannahum fi lahanil qawl yace amma kai na san zaka iya gane su a cikin wannan lahan din su na zance zaka iya ganewa akai ana cewa da munafiki ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara magana manzo Allah yana ganewa sai dai kawai ya saurare shi amma zai gane zai ji lahan din zai kuma gano wannan lalle yana daga cikin wannan din su akai to amma in dan magana su ne zaka ji za a yi ta magana dama Allah subhanahu wataala ya gaya mana ya yi magana akai ce wa idza ra'aita mutu ujibuka atsamu wa in yaqulu tasma li qawlihim kannan khushubun musannada tsoron nan da suke ji wanda Allah subhanahu wataala ya ce ya hazal munafiqun an tunzila alaihim an tunzila alaihim suratun shine a cikin suratul munafiqun yake cewa yahsabuna kulla sayhatin alaihim duk wani tsawa in aka sai su dauka akan su ne saboda ba su da gaskiya wanda mene ake cewa na mai kaza aljihu yawwa mai kaza aljihu baya jibirin a saboda da an yi magana a kai to sai su ji kawai ai dama da su ake to wannan shine Allah subhanahu wataala yake cewa to Allah zai bayyana abinda suka kasance suna jin tsoron ya bayyana din kuma Allah ya bayyana din na'am Na'am. Allah subhanahu wataala yana magana yana cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'adhab ta'ifatun bi'annahum kanu mujrimin aw in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin wadannan ayoyi guda biyun nan to su ma suna da maganganu da yawa da dalilan saukar su kuma lokacin tsayawar yayi insha Allah ta'ala gobe daga kansu za mu tashi duk dai akan maganar munafikai ne Allah ubangiji ya gyara mana zuciyar mu Allah kuma ya kara mana fahimtar ma'anonin alqur'ani Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين